أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي يومنا جمعة أكو قوة الرجب hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da hudu ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2022 barka mu da saduwa da ku a wannan masallaci na masallacin juma'a na karce da ake kira terminus a nan yamai wanda mun saba gabatar da muhadara ko karatu ko nasiha ko wa'azi a duk ƙarshen juma'a ta wata sumen fase satin da ya gabata ba mu samu dama ba sai muka ce to ana iya ai abinda bature ke kira na trapash a ɗage ta zuwa wani sati saboda wani uzuri da ya gitta na buɗe wani masallacin juma'a da yake muna cikin yan uwa da su shirye-shiryen buɗe masallacin to sai muka ce to ya kamata a jinkirta wannan masalla abin nan gabatar da karatun kuma Allah ya bada iko an bude wannan masallaci kuma muna fatan Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai kuma Allah ya karya kafirci da kafirai to madalla a yau mawdu'anmu kun san mun ɗauke su ne matsayin silsila kamar yadda malam ya faɗa sweet domin mawdu'i na tarbiyya abu ne mai wahala kuma mai yawa shi yasa kamar wannan karatu na tarbiyya ba abu bane wanda za a cewa ya kare cikin dan lokaci kaɗan kun fahimta ko za mu ci gaba da ɗaukan maudu'ai ne tem tem tem tem don ta tarbiyya kullum za ku iske akwai sabuwar matsala to don haka dai za mu ɗauki maudu'ai mun yi abubuwa daban-daban kuma muna a kansu kuma ina ganin maudu'in yadda za a jima ana yi in dai akwai rayuwa in Allah ya ba mu iko duk da yake wanga shekara ni sauran karatu biyu wannan wata da kuma wata mai zuwa tunda in wata na takwas ya kama muna tsaye da karatuttuka sai kuma bayan sallah babba saboda ramadan in ya kusanto muna shirye-shiryen ramadan tana yiwa na yi balaguro kuma tana yiwa dai saboda ramadan yana da aika da yawa mu ɗan shirya kuma a samu ɗan hutu ko da kaɗan na tunda ba a samun hutu gaba ɗaya a duniya to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya mawdu'in mu na yau zamu tattauna ne akan wani mawdu'i da ake kira at-ta'lil wa atharuhu fi at-tarbiyah at-ta'lil da ainun wa atharuhu fi at-tarbiyah shine mawdu'in mu at-ta'lil da larabci yana da ma'anoni daban-daban amma za mu zo lokacin da za a bayanin shi tun da yanzu muna son mu faɗi abin da za mu magana ne akan su to na biyu za mu zo mu tattauna akan nau'uka na wannan at-ta'lil kamar nau'i nau'i nashi bayan wannan kuma za mu zo mu tattauna akan asaruhu fi al-ulum shariyya والعلوم التجريبية أنقالكو وفي يعني شؤون الحياة وفي شؤون الحياة أنقالكو وأن سوني أبو وقدا أكد ذا متتونا أكنسو كو قدا هو تعليلي ميكي نفي نفركو باين وانا النبي زامو زومو نوئي نوئيكي أغرقجي na uku za mu zo mu tattauna akan abin da ya shafi shi wato cikin shari'a ta addinin musulunci yadda yake na hudu za mu zo akan wato kamar muna iya cewa abin da ya shafi wato kamar ilmummuka waɗanda ba na addini ba sannan mu taɓa akan abin da ya shafi sha'ani na rayuwa waɗanda su ne abubuwa guda biyar sai mu bi su da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya taimake mu kalima ta at-ta'lil at-ta'lil kalima ce ta samo asali daga allala yu'allilu fa huwa mu'allilun wal maf'ulu mu'allal ta'lilan aw alil amma sun kace ba a cewa ma'lul kuskure ne duk ya shahara in an ce allala da larabci wani bi yana nufin ka ba mutum ruwa ya sha kuma ka sake ba shi ruwa ya sha ko kuma ka ba shi abinci ya ci kuma ka sake ba shi wani abinci ya ci don ka shagaltar da shi domin cin abinci ko shan abin sha yana shagaltar da ɗan adam wani lokaci suna cewa allala suna nuhin jana samara ba da samara mutum ya zo ya ɗibi 'ya'yan icci shine jana akwai kuma jana na yin rauni kuma ya sake zuwa ya ɗiba sai a ce allala sannan kuma wani lokaci ana cewa allala ana jinuhin shagalahu walahahu ya shagaltar da shi da wani abu na fata an fahimci ne sannan kuma wani lokaci ana cewa allalahu bi ma'ana alajahu an gane ko ya yi mishi magani domin illa tana da wani lokaci ta nufin rashin lafiya in kun kadi ba cikin ilimin hadisi akwai al'ilan littattafai da dama ma'ana ya yi mishi maganin illar da take tare da shi ko ciwon da yake tare da shi mun fahimci wannan ko to sannan kuma allalahu wani lokacin ana nuhin bayyana al'illa wanda kan shi ne za mu magana ya bayyana illa ya bayyana dalili to shi ne an faransai suke kira la justification shi ne suke kira da english justification kamar ka ba da illa ko dalilin da ya sa abu ya faru ko abin dalilin da ya sa abu bai faru ba mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shi ne a larabci nake son in bayar nau'i nau'i na illa malamai suna da taksimat kathira bi'tibarat mukhtalifa ko li'tibaratin mukhtalifa malamai suna rarraba ba da justification kaso daban-daban daban-daban daban-daban daban mun fahimta ko amma ba abu ne wanda za mu ɓata lokaci ba za mu zaɓi abin da ya fi kusa da mu saboda karatunmu lokaci bai da yawa awa ɗaya ne ana fasuwa akwai at-ta'lil al-mufid as-salih shine ka ba da illa kuma justification kin nan ta zamanto ingantatta ce akwai at-ta'lil al-fasid mutun ya bada illa wadda ba ingantatta bace an gane ko sannan suna bada wani ta'lil da suke karkasawa kamar at-ta'lil al-fa'ili kamar wanda ya aikata kai tsaye illa al-fa'iliya sannan akwai illa wadda suke kira wato al-maddiya na abinda ake gani akwai illa ma'nawiya abinda ba a gani sannan akwai illa suriya illa ce ta sura wadda kamar abu ne wanda an sashe ya zamanto shi ne amma ba shi ba ne for example in an ka ce illa suriya misali ne nake so in baku wadda ba hakikani ba kamar suran ta ta ne aka yi domin kamar abu ne wanda hakikatan ba shi ne babban kos ba ga babban kos ga karami sai a ɗauki karami a bar babba ko ba haka nan ba ne to wannan ba a cika amfani da shi ba suriya ake kiranta sai kuma misali illa ga'iya in an ce illa ga'iya shine illa wanda abu ƙarshe haka zai kasance ina fata an fahimci ni Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu al-qasas yake bada labarin annabi Musa faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana mutanen fir'auna sun ɗauki annabi musa don ya zama to bakin ciki maki gare su kuma ya zama to bakin ciki ai su lokacin da sun ka ɗauke shi ai ba su ɗauke shi don ya zamanto maki gare su ba kuma ba su ɗauke shi don ya zamanto abin bakin ciki gare su ba amma ƙarshe haka abin zai kasance duk da yake wadansu malamai sun ce nan za a raba ta gida biyu zai iya zamantowa ga'iya ne ga su mutanen fir'auna amma wajen allah ta alili na shi allah ya yi don haka ne don ya kasance musu kinan sai zamanto tana da kote guda biyu bayan wannan ita illan nan ta fuskar rarrabuwarta na abin da ake gani da abin da ba a gani abin da suke kira fizik da kuma moral an gane ko ana kasa ta ne gida hudu don mu fahimci abin da kyau misali akwai abin da ake gani ya haddasa abin da ake gani misali a yi ruwan sama sai gidaje su faɗi misali ko ba ka nan bane to kun ga ruwa ana ganin su su sun ka haddasa mi faɗuwar gidaje akwai lokacin da abin da ba a gani ya haddasa abin da ba a gani na fata an fahimce ni yanzu misali for example an gane ko eh muƙaddarta iska ai ba ganin iska ko ko ana ganin iska to iskan nan da muke ba ma ganin shi ai yana haddasa wani abu wanda kuma ba mu gani shine mi shine sanadiyar rike rayuwar dan adam shi yasa kuke ganin yanzu ana yin makaman da in suka zo sai su gurbata iska ko su jaye iska sai mutane su mutu kun ga wannan iskan shi as-sanadiyya Allah sun yashi zan sababin mi ci gaban rayuwa ita ko rayuwa ba a ganin ta ko ana ganin ta to sannan kuma akwai abin da ake gani sai ya haddasa abin da mi ba a gani dan adam yayi wani aiki ko yayi wata magana wannan magana sai ta canza maka tunaninka kaga shi dan adam ana ganin shi amma tunaninka fa ba a ganin shi sannan sai akwai abin da ba a gani kuma sai ya haddasa abin da ake gani iska ana ganin shi ana ganin iska ba mu ganin iska ko to amma yanzu kuma iska shi na izon tuwa sanadiyar a ruwan sama iska gas in an ka tattara shi sai zan sanadiyar a yi abincin mu ci ba sani ko kun fahimta ba to irin wannan talib abu ne wanda yake yana da kyau ɗaliban ilimi in sun fahimce shi zai taimaka musu kwarai da gaske to wannan duk a gurguje ne nake bada su saboda babu lokaci mai yawa amma dan saboda kamar kowane karatu yana buƙatar shimfiɗa yanzu nau'uka mun ƙare da su sai nuktan mu ta gaba ita ce nukta ta wato at-ta'lim a cikin ilmin muka na shari'a a cikin ilmin muka na shari'a da yake tarbiyya ita ma tana cikin karkashin abubuwa na addinin musulunci ko ba haka ba ta'alil a cikin ilimin tarbiyya a cikin ilmin muka na shari'a ilimin shari'a muna da tafsiri abin da ya shafi qur'ani muna da hadisi ko ba haka ba abin da ya shafi maganar manzo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aikin da yayi da abin da ya ga ana yi ya bar ana aikatawa sannan kuma cikin ilmukan shari'a muna da yaren larabci da ake koyo don a fahimci shari'a duk da yake shi ba ilimin shari'a ne kai tsaye ba amma hanya ce ta zuwa ga shari'a mun fahimci wannan ko muna da ilimin tarbiyya to dukkan waɗanga ilimin muka suna buƙatar ƙa'idodi ƙa'idodin ilimin tafsiri usulul tafsir ƙa'idodin ilimin hadisi usulul hadith ƙa'ilimin ilimin fiqh usulul fiqh to dukkan waɗanda ana gina su ne galibi akan illa da dalili to shi yasa nake son sai mu fara da alkur'ani da bawa shine a jigon tafiya sannan mu zo zuwa ga hadisi sannan mu zo zuwa ga fiqh sannan mu zo zuwa ga yaren larabci sannan mu zo zuwa ga tarbiyya an gane wannan ko in muka kare da su sai mu zo zuwa ga ilmuka da duniya in muka kare da wannan sai mu zo zuwa ga sha'anin rayuwa haka ne za mu tafiya ƙur'ani maganar wace Allah to sai mu tambayi kanmu min addalili Allah ya sabkar da alƙur'ani tunda ƙur'ani ya shafi dukkan ilmummuka na musulunci da ma bayani kan ilmummuka na duniya ba tare da sai ya ba da dogon bayani ba amma ya faɗi yadda za a yi a kai gare su mi yasa Allah sabkar da alƙur'ani kana musulmi ma sai ka zauna da lokaci kai shi tana yi ba ka yi kirdado ka yi ci duhu fetur kana iya samu ta na yau ba za ka samu ba haka ne ko baka ba to Allah da kansa subhanahu wa ta'ala ya faɗi dalilan da ya sa ya sabkar da alkur'ani tunda magana Allah ce babu da ya Allah sanin kur'ani ko na ɗai kenan sannan kur'ani yana da dalilin sabka gida biyu dalilin sabka na gaba ɗaya dalilin sabka na waɗansu ayoyi shi yasa malaman da suke kula da asbabun nuzul dalilan da suka sa ayoyi suka sabka duk da yake ba duka ne sun ka inganta ba akwai wani littafi sunansa al-isti'ab fi bayan al-asbab ya tattaro asbabun nuzul galibi ma gaba ɗaya in ka same shi ya ishe ka zai nuna maka menene dalilin sabkar aya kaza da aya kaza in sun inganta in su inganta ba abu na biyu sai ka samu littattafan usulul tafsir su baka ka'idodin yadda ake tace su da yadda ake mu'amala da su misali usulul tafsir na ustaz dr kabir yunus profesa na tafsiri da yake garin dan kano ne wanda ya yi karanta suwa a nan jami'a ta sayi sannan kuma yanzu ya yi karanta suwa a jami'a ta bayero biyu ke sannan kuma ina ganin yanzu yana karantarwa da ya yi ritaya ko retreat a jami'a ta shigawa yanzu ban sani ba ko ya bar wannan jami'a ko yana ina allahu adam amma sani na dai yana raye bai su ba allah ya ji kan musulmi tunda ko mutum bai mutu ana ce allah ya ji kan shi to dalilan sabkar ƙur'ani jumlatan za mu bayar wancan na gaya muku wani ilimi ne mai zaman kansa Allah ya faɗi dalilan da suka sa ya sabkar da ƙur'ani suna da yawa amma na mu ɗan bijiro da su a gurguje daga cikin dalilan da suka sa Allah ya sabkar da ƙur'ani abin da ya sani kawo wannan saboda yana da alaƙa da ilimin tarbiyya Allah subhanahu wataala ce ya sabkar da alƙur'ani don saboda mu yi hukunci da shi إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu muka saukar maka littafi dan ka yi hukunci tsakankanin mutane kenan ko kafiri ana masa hukunci da alkur'ani idan ya yarda domin alkur'ani adalci idan kuma kafirai sun fi karfin mu to babu zancen musu hukunci da alkur'ani sai dai mu jira Allah ya ba mu iko amma kuma don mizan saboda ƙur'ani adalci yake son ayi to a nan ashe daga cikin dalilan da suka sa aka saukar da alƙur'ani don ayi don ya hukunci da shi to sai mu diba kasashenmu na musulmi muna hukunci da alƙur'ani ɗai ba yiwa tun da kafirai suka yaƙe mu inda ma akwai musulunci suka ruguza sai an kaci mai da kasashe fayi layik waɗansu mutane ne irin wasu kasashe ne irin su saudiya da wasu jihohi na arewa a najeriya suke abin nan suke shaida cewa su suna shari'a ta alkur'ani duk da yake dai akwai abubuwan da turawa dai har yanzu musu bari ba ko ba haka ba suna nuna tasiri su to yanzu kamar nan Niger sai mu ce to ai ba a hukunci da shari'a alkur'ani ko ba haka nan bane to amma ba rubuta ana shari'a alkur'ani bane an da muhimmanci shi takarda aikin banza ce misali a rubuta ana aiki da shari'a a aikace ne ake so in gwamnati ba ta aiki da alkur'ani ai gwamnati wane ne gwamnati mu ne gwamnati al'ummar ƙasa to gidanka ai aiki da ƙur'ani ka yi hukunci da ƙur'ani tsakanin matanka tsakanin 'ya'yanka duk da yake shi baturen bai ce ka ai aiki da alkur'ani gaba ɗaya ba abin da ya shafi rayuwarmu ta yau da gobe aure saki ya ce ku ta ku aiki da ƙur'ani amma ɓarawo in ya yi sata ce no mutum in ya kashe mutum ya ce non shi zai bayani saboda idan an ka zartar da wannan al'umma za ta gyaru kuma Allah zai taimaki mu akan su shi yasa suka ki yarda mun fahimci wannan da kyau to in ba a rubuta ana aiki da alkur'ani ba amma sai muka yi aiki da alkur'ani kafin mu samu ikon da mu aiki da alkur'ani muka yi aiki da shi a gidajenmu a cikin kasuwancinmu za a samu gyara ko za a samu gyara za a samu gyara to sai addinin mu hukuncin mu da alkur'ani ya kuma a nasar raina abinda duk ka gyara ka shine zaka aiki da shi wanda bai gyara ka baka aiki da shi akwai matsala injustice ba ta aiki da qur'ani to gidanka baka bai yiwa ka aiki da alkur'ani tsakaninka da makwabcinka bai yiwa ku aiki da alkur'ani ku hukunci da shi mun watsar da wannan amma sai mu ta shirya kuma ko an ce ayi wi da nun ayi zabe misali a ce yanzu nijar an ce kashi 99 don musulmi ne sai aka ce a yi zaɓe mutane su zaɓa in sun yarda a yi shari'ar alƙarni in musu yarda ba kai tamanin kai za ta kasancewa cewa na aka yi musulmi za su zaɓa amma ni na tabbatar da akwai wuya ko zaɓe an ka ce a yi da yawan musulmi ba su shirya ba ba su shirya ba akwai dalilai yanzu ina baka su masu gidajen giya an ka ce to in an aka shirya alƙur'ani rikewa za a shi suna yarda masu gidajen karuwai sai an kace to in an aza shari'a alkur'ani da aliki gidajen karuwai suna yarda masu bankuna an kace to ba za a daina aiki da riba za a yi aiki ne da tsari irin na musulunci finance islamic suna yarda masu sata kuɗin mutane an kace to har yanzu da mutum ya yi sata za a yanke hannun shi suna yarda jijijij da aboka aboka an ka ce to yanzu ku aikin ku ya kare tunda da qur'ani za a yi in kana son ka zan jiju ko lawai ka koma ka karanta shari'ar musulunci suna yarda yan siyasa an ka ce to yanzu duk wanda ga son yayi jagorancin mutane siyasan jagoranci a musulunci kuma babu ƙarya babu saba alƙawari babu munafunci babu ƙabilanci duk waɗanda musulunci bai yarda su ba babu ɓace-ɓace babu cin mutunci babu cin amana suna yarda mata an ka ce to in za a shari'ar musulunci Allah ya ce ana iya yin mata hudu ba dole bane sai an tsaya ga mata guda suna yarda haka musulmi ba mu yarda ba mallamai an ka ce to sai an daina kwadai abinda Allah ya ce shi na za a hudu babu zancen a kalli alhaji wane ko dan siyasa wane ko mai kuɗi wane ko mai mulki wane ko ko hakimi wane ko sarki wane a'a ku faɗi abin da Allah ya ce ga ku yi fadanci ga a gane ku service kuna bara ga a gane ku gidan mai kuɗi kuna bara ga a gane ku gidan wani mai mulki kuna bara ku dai ku faɗi abin da Allah ya ce suna yarda eh zancen shari'a musulunci zance ne muke yi ashe cewa shari'a al'umma bata ma shirya mu hukunci da alqur'ani mu gaya maka mu gaskiya na fata kun fahimce ni duk in an ka faɗi sharuɗan abin da shari'a musulunci ta kumsa ba a shari'a musulunci ta jar duk ku dai na ƙarya saboda kowa maciya ta zai kare ba kowa maciya ta zai kare duk wanda ya ji za a taɓa intere shi da salar kishi na ce a astagfirullah ku bari Allah ta lahira Allah shi shari'a mu gaya maka mu gaskiya duk aikin da aka yi ba na gaskiya ba a aji shi wa zai na danga a su yarda kowa a ce to di adiba cikin aikinka in bai dace ba ka nemi wani aiki in kuma ya dace da musulunci to adiba ya za a ganin inda ka yi kuskure a gyara haka na za a shari'a musulunci amma ba gabaki ba kuma ba masallaci ina ma addini ya tsaya a sai kasuwa da sabbisa aikin amana yau can babu allah ne tau na ɗai kenan na biyu sai allah subhanahu wa ta'ala faɗi dalilan da ya sabkar da alƙur'ani ya ce ya saukar da alkur'ani don a yi bushara da shi don kuma a yi gargaɗi da shi an gane ko fa'in da ba ya sarna hobi lissanik litubashir bihi mutaƙi wato zira bihi ƙaunar ludda don ka yi bushara ga muminai ba muminai da ake ma bushara da alkur'ani ba a'a su za a yi musu bushara da aljanna kafirai kuma za a yi musu bushara cewa in sun shigo allah zai gafarta musu don kuskuren da ake sai a ce muminai da ake ma bushara muminai ana musu bushara da aljanna kafirai kuma ana musu bushara su shigo kullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf bushara ce wannan wa tunzira bihi qawman ludda kai gargadi ga mutane masu taurin kai kuma ba kafirai dai ake nufin ai ma gargadi ba a'a su kafirai ana musu gargadin cewa in sun mutu akan wannan hali za su ga wutar jahannama in sun dage akan yaki da addini Allah zai karya su zai azabtar da su duniya da lahira ku kuma mummune za a yi muku gargaɗi ku ca ridda tunda musulmi na ɗaya ridda ku ca saba alkawari Allah zai kama ku ku ca zalunci Allah zai kama ku ku ca kaza ashe duka ana yi da bangaren musulmi da kafin duka ya shafe su amma sai dai kowane akwai nashi koce shi yasa Allah ce wa an zirbihi alladhina yakhafu da an yuhsharu ila rabbihim kai gargadi da alqur'ani wanda suke jin tsoron a tare da su zuwa ga Allah masu imani ban sani ko mun fahimta ba to in an ce ana bushara ana gargadi da ƙur'ani wa yake yi da wannan malam mai to amma sai zamanto abin ya kuma mi ya kuma son rai in ka ga mallami na ma bushara da aljanna kuɗi gare ka ko mai matsayi na bai yi ba talakawa ma bayan allah na kai musu bushara da aljanna mana tunda aljanna ba allah bai ce talakata ko ta masu kuɗi ta ko ta masu mulki wanda ya imani ya aiki na gari ka yi gargaɗi to gargaɗin nan sai mu zo a cikin al'amarin da ya shafi tarbiyya ina da shi game da alkur'ani waɗanda aka yi ma gargaɗi in ka ji ana sakin ayoyin huta talakawa na in ka ji mutum na sakin ayoyin huta shi an ka taɓa yanzu turawa suna ɗaukar mallamai su yi musu tallar wasu abubuwa ha a ce za a tallar kapot wannan abin nan a ce mallamai sun shiga ku da ya kamata ku yi musu gargadi da hushin Allah Allah zai kama su kuma kuna za ku zuwa ku yi musu aiki to kaka akwai matsala daga cikin dalilin da suka sa Allah saukar da alkur'ani da Allah faɗa ya saukar da alkur'ani don a karanta shi Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila shi alqur'ani abin karatu ne faraqnahu wanda su malamai suka ce faraqnahu mun sabkar da shi tsawon shekara 23 akwai maganganu da dama wasu suka ce faraqnahu mun rarrabe bayani shi babu matsala kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir an rarrabe su kashi kuma an rarrabe ma'anonin shi daki daki duk babu matsala sai Allah ce li taqra'ahu 'ala an-nas dan ka karanta shi ga mutane sannan kuma a cikin suratul ra'd yake cewa kadhalika arsalnaka arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablha umamun litatlu 'alayhim alladhi awhayna ilayk dan ka karanta musu abinda mun ka maka wahayi ashe qur'ani Allah ya saukar da shi don a karanta shi to nan abin da ke da alaka da alqur'ani kuma da tarbiyya shin muna karanta alqur'ani a tambaya ta farko kenan in muna karanta alqur'ani mu iya karanta alqur'ani yadda Allah ya saukar da shi ko muna karanta shi ne irin yadda ranmu yake so yanzu da mun dauki alhamdu sai a hidda kuskure yanzu 60 wanda mutane suke yi 60 to ina karatun qur'ani kuma limammai ma waɗanda suke karanta Qur'ani da yawa ba su iya ba suna buƙatar gyara kuma an ce su gyara ba su gyara ba laihi bane ka gyara ai dan kai kuskure ba matsala bane kowa yana kuskure amma gyaran Fatiha ta yanzu da yawan mutane ba ka gane cewa akwai matsala sai sallan mangariba da isha'i da subahin ta kama an haɗu babu liman nan bismillah bismillah bismillah bismillah kowa bai so a ji alhamdulillah to innan duniya ba a ji ba kana lahira ba sai an ji alhamdulillah ba ka gane kurinka tun yanzu ka gyara tun lokaci bai kure maka ba ka karanta ƙur'ani irin yadda Allah ya sabkar da shi da haruffa kakkace kai ba balarabe ba ne har larabawa sai sun koyi karatun ƙur'ani ga malamin ya zauna ƙasar misra egypt ya sani balarabe sai ya zo an koya mai sai ka iske bakin mutum na koya ma balarabe alƙur'ani ta yi makka yanzu masallacin makka baƙaƙen mutane ake ɗauka wanda sun kasan alƙur'ani suna koya ma larabawa haƙurai shawa ƙabila annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai an koya musu karatun ƙur'ani kuma sai an koya musu fassara alƙur'ani ilimi ne mai faɗi wani zai ce to wannan abin yana bashi mamaki ko ba karan bane ta yi france ba a koya mutanen france faransai ta yi ingila ba a koya mutanen ingila ingilishi magana da yare daban sanin ƙa'idodin magana da yare daban ilimi daban kuma yare daban don ka iya yare ba shi kin kana da ilimi ba da yare na an ilimi da dun larabawan makka da na makka da na madina da na arabi saudita da na yaman da na dubai da na maroc da na tunisia da na algeria da na mauritania duk mallamai na inda larabci daga sa'a zan malami har wanda ya zama cikin sun da ba larabci da ya larabci ya zama malami no da faransai na ga nuna cewa in kana jin faransai kana zama mai ilimi to ai da duk mutanen da a france sun iya technology da komi da komi ba haka nan bane da rashanci da a ilimi da duk mutanen rasha masana ne da angle ne a ilimi da mutanen ingila da amurka duk masana ne no ilimi daban shi ilimi sanin yadda ake yin fabriken abu da haɗa shi daban shi yasa mutanen japan suna kere-kere amma ba ingilishi suka yi ba mutanen rasha suna kere-kere ba ingilishi suka ba japanai suke ba mutanen faransa suna kere-kere su ba su angale kuma ba su yin yaren japan kuma ba su na ingila china tana yi ita ko ba ta amfani da yaren amurka iran tana kere-kere ba ta yi amfani da yarensu da nata take yi farisanci pers ashe ilimi daban yare daban wannan na afirken ba su gane ba da sauran kasashen laraba muke cikin bila'i kullum muna dibi in ka iya faransai ka yi karatu to don ka iya faransai shi an mi mi ka iya kerawa ko allura baka iya ba kuma in ka karanta literature aikin ka shine literature sanin ka'idodin faransai ba aikin kana shine ka kera wani abu ba shi yasa ba da ganin laihin malamai don su kirkira maka portable ba ba su yi maka jirgin sama ba su yi mota ba a wannan ba branch kinsu bane ba filiyar kinsu bane shi malami aikin shi ya karanta qur'ani ya bada sallah ya gura ma hanyar aljanna wanda ya technology shi can shi kirkire wanda ya karanta physics ya kirkire wanda ya karanta math ya koya maka yadda ake lissafi kuma kaza engineer wanda ya karanta informatics ya dauki computer bai yiwa wanda ya karanta literature a dauko shi a ce shi mi shi informatics bar ganin laihin malamai kowa da nashi wuri wanda Allah ya shi almuhimmu dai Allah ya ce a karanta alkur'ani ya sabkar da shi sai ka koyi karatun alkur'ani kuma qur'ani shi na da malaman shi malaman tajwidi da ilmul qira'at dan kana malamin tafsiri ko hadisi ko usulul fiqh ko fiqh ba shi ke nuna kai malamin karatun qur'ani bane shi ma wannan wata branch ce rashin sanin wannan ya afka cikin tashin hankali bayan ka iya karanta qur'ani nau ka harnace bayan ka harnace alkur'ani nawa kake karantawa a yini shi ƙur'ani ba a sabkar da shi ba don saboda a ɗauko babban fano a aza ga gida na Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum da yasin da wane ne da kul huwa karanta su an ka ce kai ka sayo faro ko plaque na jikka 500 na kul huwa Allahu amma kai ba karanta kul huwa Allahu amance ne bai yi ba litaqra'ahu ka karanta shi yadda Allah ya sabkar da shi to daga cikin dalilan da suka sa Allah subhanahu wataala ya sabkar da alqur'ani Allah ya faɗa an gane ko dan saboda wato abin nan ayi tadabburin alqur'ani a tsaya a kalli ma'anonin alqur'ani a fitar da ma'anoni qur'ani shine littafin Allah na karshe kuma shine addan dimi-dimin shi at-taura ta jima injila ta jima kuma an jujjuya wasu daga cikin su amma shine addan dimi-dimin shi hadithu ahadin bi rabbil alamin inji wani babban malami Muhammad al-Amin Shankiti to wannan littafin nan kuma Allah ya alƙawarin ba a canza shi kuma ba a sake turo wani annabi kuma Allah ya tsare shi ba kamar a taura da injila ba paske Allah ya san da cewa daga gare shi ba a turo wani annabi kenan ba a bari a bata shi amma a taura da injila an taba su amma qur'ani ya zo ya bayyana inda an kai banda shi yasa Allah a taura da injila sai Allah ya ce su mallaman su tsare su inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء استحفظوا من كتاب الله أنت تصلي لتاه الله أما سأل الله نبس سليبا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وإن وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون الله يتي سسألي بسسألي to da Allah ya san daga Qur'ani bai sake turowar wani littafi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai sake turowar wani annabi sai ya tsare Qur'ani ya ce to wannan aikin muna inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu mun ka sabkar da ƙur'ani in ji Allah kuma mu za mu tsare shi ba wanda isa ya taɓa ƙur'ani duk abin da za ka yi an 2006 amurka ta hiddo ƙur'ani sunan shi furqanul haq yanzu kuma nan 2011 kin ga 2021 sun kirkiro wani ƙur'ani kuma kafin su an yi ta ƙoƙari kahirran maka sun yi ta ƙoƙarin su yi ƙur'ani gwamnatoci da dama da an kai tun wancan lokaci da shekara dubu ana ta ƙoƙari a yi ƙur'ani ina bai yi Allah na ce shi ya tsare ƙur'ani وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قرآني للتافي na Allah ce mabuwayi ya buwayi kowa zan canka ce kai Allah ramana gangaren ba kuskurcin Qur'ani kariya kake kariya na wannan izgili na maharatan Qur'ani suke yi Qur'ani Allah zaka ce ba kai ba kuskure waye kai la yudillu rabbi wala yansa Allah ne baya yin mantuwa ba Allah bai bacewa bai kuskure sannan kuma baya yin mantuwa kariya kake duwar karci Qur'ani wata rana sai ya bashe ka mun fi da kyau sai Allah ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi banna ba ta zo ma al-qur'ani min bayni yadayhi ta gaban shi wala min khalfihi ko ta bayan shi nan uslubi ne na larabci ya an ce gaba da baya a'a ana nufin ta ko ina da dama da hagu da sama da ƙasa duk ba ta zo mai kakka fahimci cewa da gaba da baya dai an kace bari ka komo ta nama ko ta hauni don baka gane larabci ba kana da kana shirme eh to me yasa Allah ya tsare al-qur'ani saboda Allah ya san da cewa in ya bar Qur'ani ga hannun mutane canza shi za a yi masu kuɗi su ce duk ayoyin da ba su so a cire masu mulki su ce ayoyin da duk ba su so a cire mallamai su ma su ce duk ayoyin da suka bata musu dare a cire yahudawa su ce ayoyin da ba su so a cire larabawa su ce aya da kaza wanda ba ta musu a cire bakakken mutane su ce aya kaza a cire ta mata su ce aya kaza wanda ba ta gyara su ba a cire ta maza su ce aya kaza da bata gyara su ba a cire ta to ina qur'ani kenan kenan babu qur'ani Allah ba abi ko ko wani mutum za abi kun ga akwai matsala to kuɗin kayan miya da salar bila'i na sai Allah ya san da in an kabar qur'ani ga hannun mallamai yanzu ana amsa kuɗin kayan miya a jure ayoyi sai dai ka canza fassara amma kai ka dan ka canza lafazin alqur'ani impossible kai fassara ka ta ƙarya ka amshi kuɗin ka bas amma lafazin ƙur'ani ƙarya na wallahi ko limamin makka misali yanzu inda ce fadduha wallaili idha saja akwai kuskure ko babu eh akwai kuskure ko babu ina ne yake kun gani ƙur'ani ɗaya kai in an canza letter ɗaya kalima guda mu guda in ka canza sai Allah ya tura su ko limamin makka ya kuskure kuna ji ana gyara mai tsarin Allah da kuma masu bishan shi ba sai suna jin larabci ba sai ka iske dubban maratan Qur'ani ko larabci ba su ji dan Allah ce shi na sauƙaƙe shi in ba dan haka nan ba ina duk wani littafi galibi sai ka iske mutum ya harrace ya iya yaren da sannan ka harrace shi ko sai dai waƙoƙi waɗanda suke su dama ana haɗa su da music na shirme na sai ka iske mutum ya harda cewa ta calanci an ka tambaye shi bai shi gayon nijar ga sunan sun harda cewa waƙoƙi an dangale ba an faransai ba amma an ka tambaye shi sai ce maka ai shi bai ji angale har da wanda bai taɓa zuwa da farko duk ya yi waƙoƙin yar keli da bob marley suna yi tare amma an ka tambaye shi mina nan ka ce maka wallahi bai sani to kenan Allah ya sabkar da alƙur'ani don a yi tadabburinsa ma'ana a kalli ma'anoninsa shi yasa gane qur'ani wani lokaci aya guda tana bukata aya biyu ko uku ko hudu ko biyar shi yasa mahi yawancin tafsirin da muke yi galibi sai a samu matsala saboda in ka dauko aya guda ko hadisi guda kace da shi zaka gane matsala sai ka fada cikin matsaloli wani lokacin ana bukata cikin matsala ayoyi daban-daban da hadisai daban-daban sai ka je sai ka dauki aya guda sai ka bace zan dan baku misali a gurguje saboda lokacin namu bai da yawa misali cikin qur'ani Allah ya ce shi yake karbar rai الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى wani wuri kuma sai Allah ce a'a mala'ikin mutuwa ne wanda ake kira Azra'il duk da yake sunan shi bai tabbata ba a cikin nassi bai inganta ba qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un wani lokaci kuma sai Allah ce a'a akwai mala'ikun da ke karbar rai hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun to yanzu ya za'a can an ce Allah na nan kuma an ce mala'ikin mutuwa na nan kuma an ce mala'iku na ya abin yake a gani ayoyin matsalar tana bukatar ayoyi inda an ka ce Allah shi yake karɓar rai tabbas Allah shi yake karɓar rai don ba da za a iya karɓi ran wani mutum in ba da izinin Allah ba wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala inda an ka ce mala'ikin mutuwa babba wanda yake karɓar mutuwa eh tabbas yana karɓar rai da izinin Allah shine oga kwata-kwata inda an ka ce tare da mala'iku ne to su kuma yana da Allah ya sanya mai mataimaka to inda matsalar take shi su mataimakan yanzu misali shi yanzu an mun san da izinin Allah ne shi ko da mataimaka an san suna da yawa to shi ko gudan an ce babban gudana to amma kuma yanzu su mataimaka suna iya rarrabuwa to shi gudan kaka za a yi shirin saboda tunanin dan adam yana iya komawa tafkir ne mahdi materialism shi mala'iki ba ɗan adam ba ne ba irin halitta ce ta ɗan adam ba hulikatul mala'ikatu min nur cikin hadithi na ummul mu'minin aisha radiyallahu anha cikin sahih muslim su daga haske an kalice su haske kuma ɗabi'a shi ta saba wani ta saba mai ɗan adam kai na abba ka iya rarrabuwa shi haske ba haka yake ba abu na biyu don mu ba da misali don mu gane yanzu ɗan adam ya kirkira na'ura sunanta tele ko talabijin ko television yanzu idan kana kallon tele ko misali mu ce sunna tv don kan mu ba da misali da wani irin tv wanda bai da kyau mallami guda na amma gida nawa ake ganin shi eh miliyoyin gidaje ko a ganin shi Niger a ganin shi Nigeria a ganin shi America a ganin shi Saudiya kuma duk mutum guda ne to idan Allah ba dan adam ilimin da zai iya rarraba abu ya shiga duniya ina ga Allah da yayi halittar duniyar gaba daya ku rinka fahimta irin waɗannan matsaloli da kyau paske ana ya kamo da su ina fata an fahimce ni to ‘yan uwa daga cikin dalilin da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala sabkar da alkur'ani don a yi tadabburinsa na ba da misali yanzu ana tadabburin ƙur'ani ganin ma aka yi mai karatun ƙur'ani da mai fassara ƙur'ani cikin al'umma wanda bai da aiki na tattonki kasa ɗanka makarantar ƙur'ani bai da avenir haka ka cewa no babu lahi yaro shi karatun addini kuma karatun boko mi hana najeriya ga shirin kun san wani babban malami da aka ce ma albani babban malami ne na addini kuma babban malamin technology ne na informatik muna da dr aliyu isa fantami babban malami ne na addini kuma babban malami ne na informatik gashi nan kuma har minista ne mi zai hana hada su guda biyu saboda mallamai sun yi zaman su wani lokaci ba a sa yaro shi hada biyu shi yasa ake ta ganin kullum mallamai kuma akwai ilimin da a'a ba dole bane idan malami ya kai wani matsayi shikenan zai iya zaman towa yana limanci yana kaza da kaza kuma ilimin addini aikin addini bai hana kai kasuwanci sai a dubi wani irin kasuwanci ne ya dace da kai jari ne zaka masu a rike makasanci saboda ka kula da addini ko ya za a yi amma saboda wani lokaci malamai suna nan zamne ba su yin wani aiki sai jiran dai a kawo kudin su sai ana cewa ai malami bai da aiki a cikin al'umma kuma bai da avenir bai da aiki to limanci aikin wani aikin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanzu ko shugaban kasar amurka aikin shi ya kai da manzo allah sallallahu alaihi wa sallam yin wa'azi aikin wana aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko shugaban kasar Amerika aikin shaka irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kiran sallah aikin wane aikin Bilal ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko shugaban kasar Amerika aikin shaka aikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam karantar da alqur'ani aikin wana aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko shugaban kasar Amerika aikin shaka aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don baka san ciwon kanka ba turawa sun yi ma hitsari ga kai to mu aje wannan kenan tarbiyya yana da kyau musamman a rurin qur'ani zai taimaka mana cikin tafiya na abin mu daga cikin dalilin da suka sa Allah subhanahu wataala suka da qur'ani don a tabbatar da tauhidi hadha balaghun linnas sako ne wanda za a isar dole na mu isar da sakon Allah sai Allah kawo internet whatsapp sai sakon Allah ya game duniya gaba daya magana guda ta game duniya an huta wanda ga cewa sako bai kai gare shi ba ƙarya ne ko ba haka ba wali yunzaru bihi dan ayyuka mutane gargadi وليذكر أولو الألباب وليعلموا أن ما هو إله واحد don saboda a san cewa Allah shi kadai ne bai da wani abokin tarayya ka ji dalilin da yasa Allah saukar da Qur'ani shine babba ma tauhidi to muna karantar da kanmu tauhidi justification ne kan Qur'ani ne dirki yawo da cikin Qur'ani shi dalilin da suka sa Allah subhanahu wataala ya saukar da littafin sa kuma shi na faɗi ina fata ana fahimta ta sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun sauka maka da alqur'ani dan ka bayyana mu mutane abinda an ka saukar maka shaykhul islam ibnu taymiya a cikin muqaddima ta usulut tafsir da yace a bayyana qur'ani ma'ana a bayyana lafazin shi a karanta shi a kuma bayyana ma'anar shi mutane su san ta su yi aiki da ita wa la'allahum yatafakkarun dan mutane su yi tunani iski muna tunani game da al'amarin alqur'ani sai dai a yi ta tafsiri ta cikin wata ramadana gaba a ce an sauke tafsirin ƙur'ani ko ko a ce cikin wata uku an sauke tafsirin ƙur'ani amma a fassara da aiki da fa'idodi mai mun ka fahimta ina babu illa man rahimallah to Allah ya kyauta almuhimmu yan uwa wannan ilimi na justification yana shiga cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama yana faɗin dalili nan wani abu yace innama ju'ila al-istidhan innama ju'ila al-istidhan min ajli al-basar an sanya mutum ya nemi izini in zai shiga gidan mutane saboda kallo kakka zo ka shiga gidan mutane baka yi ba baka yi abin nan ba bayan wannan ma'ana in kai sallama don saboda mutane su shirya kaga ya bada illa ta dalilin da yasa akwai dalilai da ma cikin hadisi cikin ilimin fiqh malaman fiqh da suke kawo kowanne daga cikin su in ya faɗi wata magana ana buƙatar dalili kuma dalili ingantacce ko a samu aya da hadisi ko aya ko hadisi an gane ko ko aya da hadisi ya kawo hujja shi yasa littattafan fiqh yanzu malamai suke suna tai musu aiki ko wace magana wani malami ya faɗa sai a nemo wata dalili domin magana faqihi ko kai kokarin ka gane abin da bai fiqh yace bai isa ba in ka iya fassara littafin fiqh to ina dalilin shi mai fiqh domin magana mai fiqh ita ba ba a kafa hujja ne sai dai a kafa mata hujja aqwalul fuqaha kamar da shaykhul islam ibn tamiya ke cewa yustadallu laha wa la yustadallu biha ana kafa musu hujja amma ba a kafa hujja su domin su ba hujja bane a cikin addini duk da yake su ma suna nasu matsayi a cikin addini yusta'nas ana ɗaukar magana su tana da muhimmanci domin sun gabace ka cikin wannan aiki to wannan duk na baku ne a gurguje cikin ilimin nahwu akwai at-ta'lil at-ta'lil kuma akwai lamu at-ta'lil da huruful illa kuma ma bayan wannan akwai ta'lili na me yasa kaza ya kasance kaza me yasa kaza sai kaza cikin ilmul sarf akwai shi cikin ilmul balagha akwai shi cikin ilmul adab akwai shi a bada dalili ko abin da ya kamata haka abu na gaba saboda lokacin mu ba yawa ne da shi ba ina son ne mu fahimci abin da kyau sai mu bar zancen tarbiyya har zuwa ƙarshe sai mu zo zuwa ga abin da shahi ilimin mukan duniya duk ilimin mukan da muke gani kuna karatu duka akwai ta'alili cikin su amma ba mu sani bane wani yana karanta maths wani ya karanta physics wani ya karanta shimi wani yana karanta literature ko ba ka dan bane to dukkan su akwai wannan justification cikin su domin in ka zo cikin ilimin literature in an ka kawo maka term ko text daga cikin abin da za a tambaye ka mi yasa mai wannan texikin ya faɗi wannan texikin kan mine ne yake magana kuma don yake magana kan wannan abin saboda a motsar da hankalinka ka gane duk abu yana buƙatar dalili shi yasa yanzu da an kawo maka tem ɗari tem ɗari ko dubu to da hankali kana iya fitar da dalilansu kai tsaye ka gane cewa kowane tamba yanzu nan ga kunan zama gaba gare ni dukkan ku kowane ya bani tam kuma in hada mai asbab in gwada mai yadda za a fitar da su ba mu tam malam ba mu bismillah kowane iri na kawo ba sai kada ba eh koma mini mutai koma kan mini ne mutai koma kan mini ne mutai kawo abu guda mu wuce saboda ga mutane nan suna da yawa la medicine miya medicine prophetic ma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko to daga nan sai ka dubo medicine prophetic mi addalilin da yasa zamu karatunta don mi zamu karatun medicine prophetic ta manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda in ta bambanta da likitanci na duniya in nasi ya tabbata ya bada magani c'est sûr mai medicine wadda ba ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba cikin qur'ani ta zo ba ta haɗu ne akan experience da research da essay dalilin da yasa zamu karatun ta kenan mutai kai ba mu tan guda ko a wuce ku malam ba mu guda da gaugawa eh ko ma kan mini ne arme ko to me yasa mutun yake yin aure dalilan da suka sa an kace ayi aure me yasa mutun yake yin aure mata ka me yasa ka aure ta wacce me yasa baka son ta maudu'i ya kare mutai wani ya bamu ku bamu can la patience hankuri me yasa mutum zai yi hankuri don neman yarda Allah ko ko don saboda bai da damar da zai iya mai da martani eh dalilin da sa aka yi hankuri nan da za a tambaya ina fata kun ce mutai malam eh adalci me yasa za mu yi adalci in muna son zaman lahiya in muna son al'umma ta samu zaman lahiya kuma mu ci gaba sai mu yi adalci in kuma muna son a ɗace a ci juna a rinka kyamar juna ana cikin sahu guda kowa na hararen wani eh a bar adalci mutai talauci mi ke kawo talauci rashin bin Allah da gaske kana zama da kaki kasuwanci kuma kace kuɗi su iske ka gidanku baka son kai aiki Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah abinda ke ka talauci sabon Allah in musulmi Allah ya jarbe su suna akan imani kun kaga talauci ya zo musu to darajar su ta ake so a daukaka su samu daukaka amma hakikanin talauci abin da ke kawo shi rashin biyan Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard mutai wani ya ba mu mutum kuma yuciddu quran dan mi zaka karatun qur'ani in kana son aljanna in baka son aljanna ko ka karanta qur'ani kai zaman ka ba shi kenan ba ko ba ka dan bane idan al'umma tana son a samu limammai al'umma tana son a samu mahardata ƙur'ani da yawa ai karatun ƙur'ani a samu mahardata libya sun ka sun ka samu mahardata masu yawa ɗaya bisa biyar nan ƙasa sun haddace ƙur'ani sun kai su 5 miliyon amma ƙur'ani su ya kai yan miliyon waɗanda sun haddace ƙur'ani sun kai yan miliyon shi yasa can libya har da ƙur'ani sai ka iske mutum da vest court abin da suke ce ma court annan gali mahardacin ƙur'ani na ni libya ni karatu 2004 2008 na zamana limami a jami'ar da ni zamana na san libya kwarai da gaske ga malaman libya muka karatun alkur'ani muka samu diplom na har da alkur'ani da na kuma ilmul qira'at ba abin da za koyi mai a libya gurgurdon hali cikin abin da ni sani ka a ce na wuce gonar iri mutai to wajen mata ku ba mu abu guda amana mi yasa Allah ce a rike amana mi yasa ake son amana in babu amana alaka tsakanin kowa da kowa lalacewa ta kai tsakanin mata da miji in babu amana sai ta ce haba biki san hali na ba muguna shi yasa rika bincike bincike cikin kaya ne miji bai yarda da mata sai ba dole yasa binciken ta domin tana yiwa tana sakin hanya shugaba bai yarda da magoya bayan shi ba shi yasa bai iya bin su saboda bai da tabbacin za su bi shi in wahala ta zo mutane ba su yarda shugaban su ba shi yasa don magana da hudu sai a ce kai siyasa ta ƙarya na mallamai kuma da yawa ba ma a yarda su sai a ce kai mallamin nan walalle ayat qur'ani ta ja amma an san mai gidan shi an san waɗanda suka bi dan farti kaza ko dan farti kaza babu yarda kawo mutai kai kana son ka kawo wani abu ne kawo ta'addudu zawjat me yasa musulunci yace ayi ta'addudu zawjat ayi he da mace daya ko ba shi ne ta'addudu zawjat ba akwai dalilai da dama mace tana yiwa iyanku suna nan ga yawa mata sun fi maza yawa ku kuna cewa ba a ƙara muku wata kuma kuna son a ɗauki iyanku akai wani wuri to ita wacce ita ba mace bace koko ba ta da iyaye ke kina da ɗiya takwas mata ke ce baki son a kawo miki wata amma ke yarda ɗiyanki duk ai na bibibi da uku uku da hudu da su for example ko ba haka nan bane iyan mu ko mu aure su mu tuha musu asiri ko ko mu rinka ganin su ana kai su gidan karuwai ana dalata da su sai mun zabi guda ba wai sharri bane ba mun ce kore ba amma a zabo ta gari in mun kace ba a daukan yawa za su yi ku da kanku kun san matan sun yi mazan yawa da yawan mutane ba suna ɗauka na su taimaka ma matan tun da ya za a yi akwai kasashen da yanzu dole sai ka aure hudu irin su Ethiopia irin su Misra mata sun yawa mallan gashi nan ya zama da sun yasa abin da a can eh mutahi mi yasa ana son al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yawaita mu rage karuwanci da fasikanci cikin kasashen mu mu yi hakuri su kuma matan su yi hakuri mu mu yi hakuri a dan lallaba tunda aljanna muke nema baban zaka musulunci yace ayi adadin mata ba saboda ai ƙara aure saboda akwai dalilai mace ba ta da lafiya wata mijinta bai iya zuwa gare ta mace da ta kai shekara 50 galibi ba ruwanta da ɗan namiji shi kuma yana da bukata to yanzu ya za a yi kun gani da yawan mace ko mu kusanta ta mijinta yayi in ta kai shekara 50 ta ce idan da Allah bai wannan abu abai shi ko tana ita kai ita akwai to ya zai yi shirin ka kwana ke hisun shi ta yi shi zina don dai shi bar miki gado da ɗiyanki wancan kuma zuwan shaggu shi ne a tunaninki sai tare da shiri abubuwan da muke yi suna da hatsari sosai kuma kowa zai gada kurin shi duk in ba abi Allah ba wallahi sai an wahala kun fahimta to wannan in an baka tam dubu yanzu in ka hidda a ta'alili kana fitar da su ƙarya miye dalilin da sa ɗan adam yake ƙarya miye dalilin da sa Allah ce ka ai ƙarya gaskiya me yasa Allah ce a faɗi gaskiya me yasa Allah subhanahu wataala me yasa wani yake yin gaskiya misali cikin al'amuransa gashi nan ta'alil ta'alil ta'alil tam dubu yan an baka yanzu kana ai fitar da su da izinin Allah mun fahimci wannan da kyau ko don haka maudu'i ne très vaste kudeta kuna jin yanzu labarin an yi kudeta sai ka kai ka tambaya me yasa an kai kudeta Mali for example me yasa aka kudeta Guinea Conakry usul les causes bai yiwa a yi abu babu dalili ko ba haka nan bane wane ya mutu ga likita nan yana zancen medicine likitoci za su yi me a dalilin mutuwarsa wani accident yayi ko ba haka nan bane wani a ce crise cardiac wani kaza wani pazon wani kaza eh asbabul maut wa man lam yamut bis sayfi mata bi ghayrihi ta'addadat al asbab wal maut wahid ji shayar to ala ayyati hal waɗanda abubuwa ne waɗanda nake son in kawo to a ƙarshe sai mu zo zuwa ga al'amuran da sun ka shafi rayuwar duniya shu'unul haya shu'unul haya in mun ka ce kun ga gwamnati da kuma mutane da ba su aiki na gwamnati tunda aiki kala biyu ne akwai aiki na gwamnati kamar wasu abubuwa ne zan ɗauka sur le plan religieux sur le plan euh, politique sur le plan euh, de la sociologie an gane ko daban daban daban daban daban daban daban so sai mu kawo dalilai wannan su da nake so in kawo da ayyuka sannan sai in zo in ruhi da tarbiyya da aqida addini ta'ali me yasa ya kamata mu rike addinin mu saboda matukan ba mu rike addinin mu da kyau babu zancen mutum nasara akan makiya rike addini ba kauyanci bane yau akwai masu bauta ma kare akwai masu bauta ma saniya akwai masu bauta ma al'auran namiji da mace ta yi indiya za ka ganin addinai daban-daban kai yanzu kai da kai rike Allah za a gama ka da wanda ga bauta ma kare da kusu rike addini shi ne ke samu ci gaba ci gaba kala biyu ne ci gaba na ɗabi'a da addini akwai ci gaba na ƙere-ƙere turawa suna da ci gaba na ƙere-ƙere mu kuma na da ci gaba na mi na addini mi ke nuna haka nan su ke ƙera mota da jirgin sama mu ba mu yi ko suna da ci gaba a wannan fage mu ko mu ke sallah lokaci mu yi arwallah mu yi sallah mu yi kaza mu yi kaza to amma mu ba mu da ci gaba na ƙere-ƙere muna saye gare su su ko ba su da ci gaba na ɗabi'a ƙato na armen ƙato mace na armen mace yanzu wanga ci gaba ne ka yarda a darma ba arme da ƙato wanga ci ma ci gaba ne ci gaba mai rijiya ne kun fahimci wannan ko siyasiyyar siyasa me yasa ake siyasa nan na zamu gane bit na kwarai da wanda ba na kwarai ba wani yana aikin addini don Allah wani yana aikin addini don saboda ta bukatar shi da ya samu mutumin yiwa zai yi siyasa wani dan siyasa mai kuɗi ne dan kasuwa na ya shiga ma don ya samu ya taimaka ma mutanen shi wani ko yana yi ne don samu matsayi shi samu kuɗi shi gina gidaje kasashen waje in ƙasa ta kama da wuta pet shi ɗauki iyali ne su ce yi ne siyasiyyar kenan sai mu zo zuwa ga abin nan ishtima'iyyar zamantakewa mi yasa muke karatun sociology saboda mu san zamantakewa mu sai yadda kamata mu zamana da kyau mu san abin da ke kawo zaman lafiya mu san abin da bai kawo zaman lafiya ko ba faɗin bane musan yankunan kasashenmu da ɗabi'unsu da tarihin al'ummominmu iktisadiyyar ekonomi bai samu karatun ekonomi saboda musan yadda tattalin arzikin ƙasa shi ke mu gina ƙasa ba wai ana karatun ekonomi ba ne don saboda ka samu babban kazan deje a minister da finance ka ɗibi abin da za ka ɗiba ka sani da kai ya za a yi ka kare arzikin ƙasarka kai ba ka sata ba kuma ka bari wani sata ba shi na bit ta'ali wanda ya kamata a ce kasa gaba gari ka economic ma ko economy da ake karatu sai mu ta yi zuwa ga plan iktisadiyan sai mu ta yi sakafiyan wayewa me yasa ake so mutum ya waye wanda bai waye ba kullum sai a cuce shi in ka waye ba a cutar ka yau turawa abin da sa suka da jin tsoron mu afirka ta fara wayewa sun kirkiro internet ana ta waye mutane da kai ta sun fara ganin sharrin ta gare su ilamiyan yada labarai me yasa ake yada labarai a yi sensibilizin mutane a wayar musu da kai a sanar da su abin da kasar su take ciki ko ba karan bane bai dace a dauke shi wajen tallata manufofin turawa da manufofin wani mutum waɗanda ba mai kibar da su rubuta ƙasa kai mai karatun jarida ba wai kana karatun jarida bane don ɗaya ka zan ɗan jarida mai ba da labarin tashi hankali a yaƙi mi umarni shi lugawiyan me yasa muke karatun yare muna karatun larabci ne don mu gane qur'ani da sunna mu yi aiki da su mu samu aljanna faransai ne yasa muke karatun shi kana karanta literature française ne don saboda ka san halin turawan faransa don ka bi su kare da uwarka da ubanka da addini ka koko kana karatun literature na don saboda ka gane shirin su ka faɗa muna mu kan mu jikin mu in ma anglida ah kana karatun larabci na don ka iya karatun larabci ka san addini ka zo ka amfani al'umma ka koko kana so ka karanta larabci na ka zan doctor istad kusa akwai istad akwai malam in ka ga mutum an ce mai malam an ce mai ustaz bai damu ba babu matsala amma in ka ga mutum an ce mai wato istar ya ji daɗi an ce mallam bai jin daɗi to akwai matsala saboda shi istar wato mutum ne wayayye mai tankiyo mai zuwa fara sha shayi mai hira da yan mata mai yin duk abin da ya gada ma to shi istar in ka ce mai mallan ka ce mai shi ba gawa sallah shi yi sallah shi wa'azi shi yi kaza a gane shi da riga ba a son a gane shi cikin wuraren da ba su dace ba to bai son wannan shi yasa sai dai ka ce mai istar me yasa kake karatu tarbiyya me yasa muke so mu yi ƴaƴan mu tarbiyya saboda mutuwa za mu yi mutum bar su in mun musu tarbiyya mai kyau za su ci gaba in mun musu tarbiyya mai kyau ba abin ba zai yi kyau ba ko ba karan bane tarbawiyan ta'limiyan karantarwa me yasa ake son a karantar da mutane kar su zan jakkai in babu ilimin addini mutum sai ya tashi ya zama tuwawa cikin addini bai san addinin shi ba in babu ilimin duniya yau dalilin da ya samu ke matulawa bauta saboda babu ilimin duniya duk abin da sun kaga dama shi suke tsara muna ko ya saba mu addinin mu ba yadda za mu yi su kawo muna hari inda muna da makamai yanzu Koriya ta Arewa da ya makamin nukiliya ana taba shi me yasa ake kawo muna hari ana kashe mu ana kashe ƴaƴan mu ana muna abin da dama saboda ba mu da karatun duniya hatta da matan mu akwai abin da in za a musu operation babu musulmin da ya iya babu musulman da ta iya sai an kawo kahiri da faransu ko da amerika shi buɗe mace shiga al'aurar ta musulma shi mata aiki dole ko kana so ko ba ka so ko tana so ko ba ta so ko ta mutu saboda ba ku yi wannan karatun ba independence ba ta samu kun tashi kuke karatu ba wani independence hayaniya ce ake yi na fata na fahimta ta bayan wannan idan muka duba bayan abinda sai tarbawiyyan ta'alimiyyan sai mu ɗauki ƙaza'iyyan shari'a me yasa mutum zai karanta shari'a don ka zamanto juju ko lauya avoka wanda zai taimaka ma masu rauni tun da yanzu ba shari'a musulunci mun kasa yi amma a samu a kawo gyara cikin wannan tahiya ko ku kana son ka zan jujuna da abuka a rinka ka maka kuɗi ka rinka juyawa kaga ƙarya ka kare ta shi na aikin ka abin da ɗaya so ka samu kuɗi da gida da mata ko babu abin da shafa kai da aikin jama'a da al'umma amniyan abin da shafi tsaro kana son ka zan jami'in tsaro na wanda zai zuwa shi kawo nashi gudunmuwa cikin al'umma shi taimaki al'umma ko ba haka ba a tabbatar da tsaro a taimaki mutane ko ko kana son dai a saka jami'in tsaro da saboda ka rinka amsa abin da ka ga dama ko ko ka zan jami'in tsaro ka zamanto a'a kana fatan yaƙi shi yawa cikin ƙasa saboda kana da babban matsayi a rinka hidda birije da mahaukatan miliyarori saboda a taya a siyo makamai in an siyo makamai kai kuma ka ɗibi naka ka bani saluna su shi na saka ka aikin tsaro ba ƙasar ta dame ka ba ba wai rayuwar mahaifinka da mahaifiyarka da al'umma ka ta dame ka ba a'a a kashe su dai ka inda za a baka kuɗi to kun ga cikin ta'alili babu wani fage na rayuwa wanda baya shiga a ƙarshe sai at-ta'lil as-sahih da al-fasid a cikin tarbiyya da akida tunda dan da ba ku cikin shu'uni na rayuwa hatta da ayyukan da muke yi kasuwancin da muke yi me yasa kake yin kasuwanci ka nemi kuɗi yanzu masu kuɗin da masu kuɗi sun haukace sun yi kowa sun kuɗi ko ba ka dan bane me yasa kake neman kuɗi kana neman dan ka gina masallaci ka gina makaranta ka taimaka ma babanka da mammanka da al'ummarka ko ko kana son kai kuɗi na ka hana kowa shi taso ka karya kowa ka zan kai ga karyawa babu gaba kuma ka bai ka bautar da mutane da dukiyarka ka bautar da uwarka da ubanka kamar da kowa kasarka shi yasa kake neman kuɗi me yasa kake neman mulki kake politik kana son ka samu mulki na ka kawo canji canji na al'umma da adalci ko ko kana son ka samu mulki na ka ɗiba ka ba naka ka ba wanda a gabiyarka ido ruhe ka ba yan fatinka an gane ni ko ka zalunci wanda kake so ka yi ba baki ne kuma ka batar da mutane in an kawo doka wadda ta shafi bata addini ka yarda da ita don saboda a baka 2 miliyar ka aje turai shikenan shi da abu ka kai jagoranci ka zarunci kowa miye dalilin da yasa kake son matsayi al'aqida sai aqida ta'alili na tarbiyya na shiga cikin aqida shi yasa zan bada ta'alili guda saboda lokaci ya tafi akwai luqman wanda an ka bada kissa shi cikin alqur'ani duke sun ce annabi da sun ce ba annabi na ba babu nasu da tabbatar da annabi na hasashe ne na malamai don an ce wal qad atina luqman al hikma hikma wani lokaci cikin qur'ani tana zakkuwa da ma'ana annabta wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana hikima wato ilimi na sanin ya kamata sannan wasu sun ce luqman al hakim wasu sun ce bakin mutuna sun ce ba bakin mutuna ba babu ruhu Allah ba ruwan shi da launi da baki da hudi duk Allah halicce su shi dai Allah ya kawo magana shi kuma ga abin da ya ce ka dibi abin da ya ce yace madansa ya bunayya إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله yace ya kai ɗana in ka aikata mummunan aiki ko cikin duci ko a sararin samaniya ya ci biha Allah Allah zai zo da ita bai ce mai ba in kan gani ka kana kaza zan baka kashi kuskure na cikin tarbiyya sai muna ba ɗiyan mu tarbiyya mu koya mu ɗiyan mu aqida ta tsoron Allah ba sai sun tai wajen boka ba ba sai sun tai mallan wajen mallan boka ba wanda zai haukata dan wance da dan wance dan wance a'a mu koma zuwa ga Allah ya ce ya a tibi Allah bai ce sai na baka kashi ba shi yasa da yawan kuskuren da muka sai mu ce in ga mutum ya aika za cikin gidanka ina nan sai na bashi kashi to in babu ka nawa kana iya balaguro kana iya mutuwa a'a ka nuna mai sharrin ka ce ma ɗanka bari taɓa wayar wuta in an taɓa ta mutuwa a kai ya haika ce mai in ka taɓa ta ina nan zan baka kashi to kenan in babu ka nan shi taɓa shi mutu matakka tana nan shi kenan sai ka koya mata in kana nan ta yi sallah in babu ka nan shi kenan ta yi zaman ta kenan ta ɗauki kwanshi sai in kana nan sallah kai aka yi ma ko Allah hijabin da za ta sawa kai kai ta kasa ba shi ko Allah shi yasa yan ka aure mai addini ayi addini yan ka aure ne babu rani da addini kuma a cigaba da banda eh ni kina ina ina ina tali to shi yasa kullum mu ba ƴaƴan mu justification wadda take mai kyau sai su zan mutane na gari in ka ba ɗanka justification wadda ba ta da kyau ya tashi da ita ka halaka shi wanda duk zai aiki tare da kai kun gani yanzu ma'aikata sai ga mutum ya shahara da wani aiki a afirka amma ƙarshe sai shi lalace da kaga mutum ya shahara da tuki ko tela mutane na son aikin shi afirka lalace shi ga da ya kuɗi sai shi yasuwa shi bar ma sauran yada su ko bature a'a in ya shahara da aiki in ya ga ya kuɗi sai shi ƙara kawo na'urori ya buɗe wurare daban-daban saboda yana son aikin mu ko dama aikin ba shi kake so ba karantarwar yanzu da yawan wadanda karantarwa ba sun tana su kai ba su dai wata shi mutu a ba su kuɗi yare sun nijar su iya karatu kasu iya karatu allah ya sa ma kasu iya shi dai a dibahi salam can duhu da za ta karewa ta kare bai gane cewa ya halaka generation ta baya kai an kaka daga kana samun karatu waɗanda sun kai suke jagoranci a kasashen afirka a yanzu da kuɗin kasashen ku na ba na uwayenku ba an ka karantar da ku kana ƙauye na ko kana wani birni babanka bai iya biya kuɗi gwamnati ta ɗauki nauyi an kai baka ka an ka sakatun da sai iya har ka zo ka yi lise ka kare ka zo ka yi university ka zan wani abu ƙasar da ta ɗauke ka ta biya ta baka biya ka yi aiki har ka samu babban matsayi ta ɗauke ka sharji da kai da iyalin ka prison an sharji kuma a ce wai yanzu kai na ga kokari ilimi shi lalace ka tura ɗiyanka waje saboda ɗiyan tarakka su halaka kai in wanda as sama da haka nan yayi kai da ya za a yi ka zo wannan wuri ni kake nushi dan ka zan daije sai dan ka ya zan daije to kai babanka daije zan ka tuna kai da kawai ka fito ubanka ruwa da shi Allah ya baka wannan matsayi duk wanda ya ce shi ke waye Allah wallahi Allah shi na gare ka sai ka kamo ka ba ya ce ma Allah subhanahu wataala ka ba danka ta'alili mai kyau kuma babban ta'alili mai kyau shine ka gama shi da tauhidi ya tsaya ma aqida ta addinin musulunci duk abin da za a bashi da za a bashi mulkin duniyar da kudin duniyar da gobe in dai zai saba ma Allah ka ce ya bar wannan abin kuma ka koya ma ɗanka ya so mutane nagari saboda su mutane ne nagari ya kyamaci mutane waɗanda ba nagari ba ko su waye ne kamar ba mutum dama cewa misali don mutum shi na ɗan famikinku sai ka ce a kai don saboda haka kake tare da shi to in ya aikata ɓannawa sai ka ce a daidai na a ɗan uwanka an ce ka kyautata mishi wanda musulunci ne ce haka in yayi kuskure ka nuna mai kuskure shi in ya taba haƙƙin wani kaka ce a'a daidai na ce ya yi zalunci amma a gyara a yi sulhu amma suka ce a'a kai baka san kowa ba sai naka in yayi banna halatta in yayi abin da addini daidai na to in kowa ce haka zai madan gidansu ya za a yi no mutum na gari ake bi aiki na gaskiya ko kafiri ya yi shi a ce gaskiya ce haka Allah ce domin gaskiya ake bi in musulmi ya yi ƙarya ƙarya ce in ɗan gidanku ya ƙarya ƙarya ce in ba haka ba wannan justification da muke ba 'ya'yanmu ta riga ta halaka mu shi ne cewa in ɗan gidanku ya karya ka ce haka nan na bishi in ɗan gidanku ya abinda ba daidai ba ka ce daidai na in wanda hito da yankin kuna ko jihar ko garin ku ka duk ɓannan da ya kace a sai rai haka nan na rai an ka ce haka za a yi to kowa shina da gida kowa shina da kabila kowa shina da unguwa kowa shina da nashi no mu tsaya abinda a gaskiya shine gaskiya mutum ya yi kuskure to ya za a yi a gyara amma in kowa ce zai ɗarmi makarya gindi na rantse da Allah ko ina ba mu zuwa muna nan wuri guda saboda kowa zai kare ƙarya gidansu kowa zai kare ƙarya jiharsu kowa zai kare zaluncin garinsu da na jiharsu da na ƙabilarsu da na yarensu bet ana nan wuri guda ba mu na ɗaya aka jiran shi tashi Eh, amma in kuna so mu komo mu gaskiya ta Allah subhanahu wa ta'ala ɗan uwa musulmi kun ga dai tamkin nan da gaya muku gudu na ne kai ta yi ne kai ta yi ne kai ta yi don in samu dai in kawo inda zan tsaya kuma Allah subhanahu wataala ya kaddari na kawo daidai inda nake so in tsaya to duk da yake a gurgujina da bada su idan an ka rasa justification mai kyau babu tarbiyya babu ci gaba babu ilimi duk ilimin da kun ga ya ginu da na duniya da na addini justification ta kwarai an ka ba su da mallamin ka wanda ya koya ma mata bai baka rezon na mai kyau ba da yanzu baka iya mata ya ci amanar ka sai baka wahala mun fahimci wannan da ke ko mu dakanta daga nan sai wata na sama na ƙarshe in Allah ya kaddare akwai rayuwa insha Allah ta'ala za mu zo sai mu kare sai kuma bayan sallah babba in akwai rayuwa za mu dawo mu ci gaba da wanga mudu ina tarbiyya don yana da faɗi kwarai da gaske abinda muka faɗa zaman tuni dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim